بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan da sani ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin wadda ta daidai da bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na tamanin da daya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba mun shiga abuwabu salati fi siyabi babukan da ke bayanin hukuncin sallah da tufafi muka ji cewa yin sallah a cikin tufafi wajibi ne to lazimin wannan magana shine yin sallah tsirara haramun ne to mun karanta ainihin wato hadisi na farko da hadisi na biyu da ke cikin ainihin wannan babi da kuma ainihin wato hadisi na uku a yau sai al'imam bukhari ya ce babu aqdil izari alal kafa fi salati babin da ke bayani akan kulle gyauto a ƙeya a cikin sallah wato asali akwai hadisi sahihi da ya zo cikin sunan abi dauda wannan hadisin ya hana ƙulla gashi ya hana ƙulla gashi a sallah misali kamar larabawa ko turawa ko waɗanda ke da wadatuwar gashi mutum ya ƙulle gashin shi a ƙeya haka an hana shi sai wasu malaman fiƙihu suka yi amfani da wannan hadisin sai suka ce idan ka haɗa mayafinka a dokin wuyanka ka ƙulle shi sai suka ce hukuncin ya zama ɗaya don haka shi ma an hana shine imam bukhari ke musu raddi a fakaice cewa asali kulle gashi daban da kulle tufafi a dokin wuya domin nan keya ce an hana amma nan fa dokin wuya ne wato abin nan daidai bayan gadon baya ne don haka a nan hukuncin daban wannan gashi ne da ke jikinka wannan kuwa tufafi ne da ya zama babu makawa in baka samu ka kulle shi ba sai dai ka samu wata kaya ko wani abu ka makale shi in ba haka ba fa sullubewa zai yi hadisi ne sahihi ya zo jama'a cikin sunan abi dauda da sunan tirmizi da musnad imami ahmad alhassan jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah yayi sujuda ashe ya kulle gashin shi sai sahabi abu sa'id al-khudri sai ya zo sai ya gan shi a sujuda gashin shi a kulle sai ya kwance mai gashin sai wannan abin ya fusatar da Hassan da idar da sallama a cikin fushi sai ce waye ya kwance mini gashi sai ya ce ni ne me yasa sai ya ce kakanka ne ya hana sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin hadisi ne sahihi to abin da yake magana kamar yadda nake cewa in kun fahimta yana magana gashi ne to sai aka samu wasu daga cikin fuqaha sai suka yi kiyasin gashi da tufafi sannan sai suka ce akwai kusancin ƙeya da dokin wuya amma wannan kiyasi ne ma alfarik wannan gashi ne wannan tufafi ne wannan ƙeya ce wannan dokin wuya ne don haka ba za a karɓi wannan kiyasin ba to imamul bukhari sai ya bi tariqatul muhaddisina al-qudama malaman hadisi na da idan ba su yadda da abu ba saboda suna da hadisi in suka zo ba za su ce ba su yadda ba sai su kawo hadisin sai su yi ishada sai su yada maganar kai da kake zaune in te maka zafi kai ka fasa kanka da kanka shi yasa in kana karatun sahihul bukhari da kyau kana karanta sharhin badruddin al-aini zaka rinka ganin haka al-imamu badruddin al-aini da yake ba hanafi ne kuma yana da zafin rike mazhabin shi to imam bukhari kuma ya taso cikin hanafiya ne sai ya ƙi bin mazhabin sai koma yana bin hanyar malaman hadisi to malaman hadisi ba sa zuwa su ce za mu maka raddiwa ne za mu maka kaza a'a sai su kawo hadisin sai su girka shi a wurin shi hadisin in ya dindima ka kai kayi magana a gane da kai ake amma su dai ba su ce da kai ake ba to idan imam bukhari ya kulla irin waɗannan babuka idan badruddin al-aini ya zo da gwargwadon yadda bukhari ya laushin harshe da gwargwadon yadda badruddin al-aini zai raddi a hankali da gwargwadon yadda imam bukhari ya kaushi a wajen tambaya ko kausa sababin da gwargwadon yadda zai fusatar da badruddin al-aini to yasa lokacin sai ka ji badruddin al-aini har zagi yake yi yace Allah ya wulakanta baban Abdullahi wannan magana yanzu ai da Abu Hanifa yake Abu Hanifa ai ya fi kaza kaza shi nan ne za ga malamai na zagi misali a cikin wannan littafi gaba daya Imam al-Bukhari ya ambaci Malik ya ambaci Shafi'i ya ambaci Ahmad ibn Hanbali amma bai taba faɗin sunan Abu Hanifa ba ran da ya zama dole zai faɗa sai ya faɗi cikin ba bai ayyana ba sai ce maliku ya ce shafi'i ya ce ahmadu ya ce sai ce sai kuma wani mutum ya ce da abu hanifa yake in ka je daidai wannan wurin babin kasuwanci ne za mu zo za ku gani za mu ɗauko sharhin sai ka je ya ce amala aba abdullahi bima yastahiq Allah ya baban Abdullahi abin da ya cancanta yanzu saboda wulakanci Abu Hanifa al-Imam al-A'zam bai ma kai a faɗe shi a cikin wannan littafin ba irin wannan sura din ya dade a tsakanin malamai ka je ka zauna haka za ka je ka same su lokacin a Madina ga malaman hadisi nan ga wannan bahanafe ne asalin shi dan Afghanistan ne an haife shi ya girma ya tsufa a Madina yana nan ya rike mazhabin shi yana nan yana kallon malaman hadisin yana hararar su amsallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ka zauna sai ce ka gansu nan duk fitinannu ne wai su sun san hadisin da Abu Hanifa bai sani ba to haka an dade ana irin wannan sira'a din Imam al-Bukhari yace babin da ke bayani akan kulla ainihin wato al-izar ka ne wato zanin ka ne sai ka daga shi sai ka kulle shi haka sai ka hada shi a wuya alal qafa a daidai inda mahaɗa ƙeya take fi salati a sallah to ya halatta kaga yanzu bukhari na cewa ko da ka ja zanin ya kai daidai ƙeyar ko amma bai ɗauki hukuncin gashi ba wa qala abu hazim abu hazim ya ruwaito an sahalin daga sahal dan sa'ad as-sa'idi yace sallau ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko aqidi uzrihim ala awatikihim wannan babin ai mun karanta shi je ko eh mun karanta shi gaba ɗayan shi ba yanzu za mu tashi a babu salati fi thawbil wahidi multahifan bihi kaga albarkar karatu waɗannan bayanan da muka yi akan babin a yau ba mu yi su a jiya ba sai muka manta muka ɗauko kuma kaga sai abubuwa suka shigo yace babu salati fi thawbil wahidi babin da ke bayani akan hukuncin sallah da tufafi guda multahifan bihi shi masallacin yana mai lullube da wannan tufafi tunda guda ɗaya ne balle a ce ya ɗaura ya yafa wannan ya zai yi sai ya lullube ya lullube tun daga sama har ƙasa qala zuhri fi hadisihi al-imam zuhri ya faɗi a cikin hadisin shi malamai sun kai sun komo wani hadisin wasu suka ce hadisin da al'imamu zuhuri imam muslim ya ruwaito a cikin sahihu muslim wasu suka ce hadisi ne wanda imamu zuhuri ya ruwaito shi yana nan anan cikin sahihul bukhari ala ayyati hal hadisi ne dai imamu zuhuri ya ruwaito shi wanda a ciki aka samu wata kalma gashi ya ce almultahifu almutawashihu almultahif wanda ya lulluɓa almutawashish almutawashih wanda ya ainihin yafa mayafi wannan kalmar da imamu zuhur ya faɗi a cikin hadisin sai bukhari ya ce wa huwal mukhalifu baina tarafaihi ala atiqaihi shine wanda ya saba gyaffan mayafi akan ainihin kafaɗa shi sai ya kulle abinda wannan magana take nufi shine imamu zuhur ya ruwaito wani hadisi ne wanda a cikin wannan hadisin aka samu kalmar al-multahifu al-mutawashshihu to mecece ma'anar wannan kalmar shine imam bukhari sai ce wa huwal mukhalifu shine mutumin da ya saba baina tarafaihi tsakanin gyaffa na mayafi ala atikaihi akan kafadin shi sai ya kulle anan imam bukhari yayi maka garibul hadisi ne wato kalmar da ta zo a cikin hadisin kamar in ka karanta hadisin ba za ka iya gane mai anarta ba shine imam bukhari ya fassara maka sai ya ce wa huwa lishtimalu ala mankibaihi shine haɗewa ko kuma ainihin kullewa akan kafadin shi wato wannan ya taho wannan ya taho sai ya hada sai ya hade su akan ainihin kafadin shi wannan ainihin maganar kenan kala sannan kuma sai wani mai riwayar hadisi daga ummu hane wannan mai riwayar hadisi shine aba murra za mu zo mu karanta hadisin ba da dadewa ba shine muqawwilu qala anan wato shi littafin imam bukhari ba dan Allah ya taimaki duniya da wani gogaggen malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ba littafin jama'a yana wahalar da malamai tun a da ba wai a yanzu ba sai da Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu duniyar ilimi ta zama akwai wannan shi kuma wannan kyankyasar ibn al-mulakkin ne shi kuwa ibn al-mulakkin malami ne ɗan kasuwa ne mai bincike Allah ya mai karatu Allah ya mai kuɗi sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya sa shi yana da azama shine sai ya tashi ya kafa waɗannan ɗalibai ya tara musu littattafan da duk ƙasan masar ba a samu kamar su ba ya zauna ya karantar da su sai ya koma yana addu'a irin addu'a da na faɗi a nan sai wasu suna mamaki ina cewa Allah ya sa in muka gama gina darul hadisi ga littattafai mu dukufa da karatu me yiwa Allah ya sa a samu malami cikin mu sai wasu suna mamaki wace irin addu'a ce ma'ana kenan cikin mu ba malami na'am duk ɗaliban ilimi ne ibn al-mulakkin a lokacin yana cewa Allah ya sa a cikinmu a samu malami to kamar ibn al-mulakkin umdatul ahkamin ka da kake da ita fa ya tashi wa sharhi sai da ya mata mujalladi goma amma har wannan lokacin bai yadda ya kai malami ba addu'a yake Allah ya sa a cikin su a samu malami to ibn hajirin da ya zo kun ga shi yanzu babu wahala ga malami babu wahala ga littattafai da ya zage da karatu to da ya zo sharhin sahihul bukhari din nan sai aka samar da sharhin da ba a taɓa samun irin shi ba domin hannun shi ya kai kan duk wani sharhi da aka rubuta kafin zamanin shi na ɗaya na biyu ga karatu sun ɗiba a wurin malamin su ibn al-mulakkin idan kana karanta fatihul bari sai ka ce lallai ibn hajar ya kai ya komo amma in ka koma kana karanta sharhin umdatul ahkam din nan sai ka ga wannan kamar wasa ma ike da sahihul bukhari can ne ma aka yi sharhin hadisan bukhari umdatul ahkam dai da kake ganin ta yar mitsila din nan a ce an yi fassara ta mujalladi goma ka san an sha karatu sannan ibn hajirin sai ya hada da wani aiki irin intellectual work shine malami duk malami ya kamata ku gane haka academician suke aiki in ka shiga cikin jami'o'i in dai ba dan aka samu gurɓacewa cikin wasu malamai ba asali yadda jami'a take malami baya bincike baya aiki shi kadai hadawa ike da ɗaliban shi misali jama'a lokacin da aka kawo tura suna karantar da mu engineering sai a je a samo aiki daga america ko daga canada sai a kawo sai ga professor bature ya zaunar da ku ya ce muku ga aiki an samu wannan aikin za a samu dala kaza a kan shi an kawo wa department ne za ta yi amma ku ɗalibai abin da muke so za a saka ku a cikin aikin nan a wannan aikin za mu tsara yadda za a yi aikin yadda za a yi kaza yadda za a yi kaza abin da muke so wane ka je ka yi mana gudunmawa da kaza wane ka je ka yi gudunmawa da kaza sai kuma ya taimaka maka da littattafai da kayan aikin da za ka iya kaiwa ga yin wannan abin da aka baka sannan sai a samu wata rana da za a zo a yi zaman tantance wannan abin da aka baka ka zo ka gabatar malamin ya maka tambayoyi ɗalibai su maka tambayoyi ai maka gyare-gyare abin ya tabbata wane kuma yiwo kaza wane yiwo kaza sai a zo a haɗa aikin sai a mayarwa da kamfanin sai ya biya dalolin sai a ce to department tana da kaza shi professor yana da kaza kuma ɗalibai kuna da kaza shi ne muka sa wani professor mu inyamiri alhaji folio ka da ya zo sai mi ya ce alhaji folio ka wai zuba wa mota kamai ma'ana abin da wannan yake nufi shine ibn hajar da ya zo sharhin sahihul bukhari idan ya dubi hadisi a cikin sahihul bukhari sai ya ce wane naga kana da sha'awar tarihi ya ka kai mana bincike akan wace ce ummu hani wane naga kai kuma kana da naci akan luga ka je ka binciko mana me ake nufi da iltahafa ka je ka yi mana li'irabinta da duk abin da ya shafi asalinta wane kai ku abin da nake so da kai je ka ka gano mana wanne fiqhu ne ke cikin hadisin ummu hani sai a ce to ranar kaza ga watan kaza ita ce ranar da za a zauna wane zo ya karanta mana tarihin umma hani mu zo mu bincike ni mai tambayoyi a gyaggyara sai a tabbatar rana kaza kuma wane da ya tafi binciken iltahafa a zo a zauna wane da ya bincike game da fiqhun a zo a zauna yanzu kowa ya yadda eh sai ya ce to a tabbatar an gama sharhin hadisi ɗaya kenan kaga a lokacin malamin yayi sharhin amma ya koya wa ɗaliban ko haka ya kamata baka ganin bakanike in ka kawo motar ka in ya ga yan matsalar gata sai ce sai mika wani yaro kai kwance kafar sanda yaron nan ke kwance kafan motar ka aiki ake koya mishi ko idan ya kwance in shi ogan ya zo zai aiki sai ƙananan sai zo su kewaye shi suna gani suna gani ran da ka zo aka ce oga ba lafiya su ne za su gyara maka ko kun fahimta jama'a haka ya kamata ku rinka yi kai ne limamin masallaci ba wai kullum ka zama liman ba har abada dan in zaka da kai ta zo kai kadai zaka ci a'a naka zo kai eh zo nan naji ka hada hadda wuce yau ka ba mu sallar magariba ya tafi yana dan rawa kafa yau ni ne liman a gaban liman haka a haka a haka ya saba ran da ba ka sai a samu shi ya iya amma sai zama kai ka mamaye komai kai ne liman kai ne malamin tafsiri kai ne limamin aure kai ne limamin idi arfa ma fata kake da za a baka ka karba Allah ya taimaka gashi ya ce qala abu murra ice qalat ummu hani ummu hani wata mata ce yayar sayyidina ali ita ma yar gidan abu talib ce da ce iltahafan nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi saubin manzon Allah ya lulluɓa da wani tufafi mahallin shahid na Bukhari kenan domin da ta ce bi saubin da wani tufafi da guda biyu ne za ta ce me bi saubaini to tunda ta ce bi saubin dalili ne akan tufafi nawa ne ɗaya ne to kaga shine fi saubil wahidi da Bukhari ya ce wa khalafa baina tarafaihi sannan kuma ta ce sai manzon Allah ya saba tsakanin gefe da gefe wato lebe da lebe na wannan mayafi ala atiqaihi akan ainihin gadan bayan shi ko gadan wuyan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan hadisi na ummu hani za mu zo mu karanta shi ba da dade wannan ba insha Allah ta'ala qala haddathana ubaidullah ibn musa qala haddathana hisham ibn urwa an abihi an umar ibn abi salama anna an-nabiy sallallahu alaihi an umar ibn abi salama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه كاجي وني حديثي وندا الإمام البخاري يرويتوش دقا مالمنش الإمام عبيد الله ابن موسى سيتي حدثنا هشام بن عروة هشام دون عروة يا بام حديثي عن أبيه دقا ما هيفنشي عروة دن زبير كاجا أنان in baka kware da ilimin hadisi ba baka rude a nan domin nan ya nuna tsakanin imamul bukhari da hishamu dan urwa mutum ɗaya ne duba ka gani cewa ya haddasana ubaidullahi ibn musa ubaidullahi dan musa sai cewa haddasana hisham ibn urwa hishamu dan urwa kuma galibi yana yana karantar da imamu zuhuri imamu zuhuri ya karantar da imam malik imam malik ya karantar da abdullahi ko ismail ko wane ne sannan su karantar da bukhari ma'ana yadda aka saba ji shine tsakanin imam bukhari da hishamu dan urwa akalla ana samun mutane biyu yau sai aka samu mutum ɗaya to shine in kana da kaifin basira a cikin ilimin hadisi sai ka gano wannan malamin ya daɗe a duniya ne daɗewar shi a duniya ita ta sa ya ruwaito hadisi shekaru saba'in da suka wuce yanzu kuma ya zo yana karantar da wani yaro ɗan shekara goma sha biyar wannan yaron in ya zo ya ce wane ya bani hadisi sai a ɗauka wanan e a shi wanan ya daɗe a duniya ne shine yanzu in ka shiga garin kaduna za ka iya samun tsoho ɗan shekara ɗari ko ɗari da goma sai baka labarin gwamna lugga kai matashi ɗan shekara ashirin sai ka zo kana cewa wani dattijo ya bani labarin ya ce gwamna lugga ya yi kaza ya yi kaza sai a ce kai a'a matsalar idda ta faru shine shi tsohon ne ya daɗe har ya kawo labarin ba wai kai ne kake runtan shekaru ba ka samu wani tsoho daɗaɗɗe ne ya baka labari shine abin da ya faru a nan imam al-bukhari ya samu daga dattijan malami ubaidullahi dan musa shi ko yace hishamu dan urwa ya bashi hadisi hishamu dan urwa kuma yace an abihi daga urwatu ibn zubairi an umar ibn abi salama daga umar dan abi salama umar dan abi salama shine dan uwan zainab yar abi salama agolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mahaifinsu yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna wanda ya rasu a ƙasar Habasha ina fata an gane a ƙasar Habasha a Madina yana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha aka dawo Madina sai ya zo ya rasu shine manzon Allah ya auri uwarsu ita cewa ummu salama to Umar ne wannan kake jin hadisin shi a yau ina fata an gane أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد عمر يتي من ظن الله ياي صلى تفافي قدا ديا قد خالف بين طرفيه حقيقة أولنا اللوكتي يا ساق wannan tufafi a tsakanin ainihin jaffan shi wato yayi kulli irin kullin da ake cewa kullin mai gida قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه صلى الله عليه وآله وسلم كاغا أبن دمك فدي غاشين يا فارو anan kaga sai Imam al-Bukhari yace haddathana Muhammad ibn al-Musanna wancan hadisin ne na dazu amma Imam al-Bukhari sai ya samo shi ta wata hanya ta malamin shi al-Imam Muhammad ibn al-Musanna sai yace qala haddasana yahaya yahaya ya ba mu hadisi wane yahaya bayan ibn hajar ya kai ya koma aka ce ingantacciyar magana ita ce yahaya ibn musa to yahaya ibn musa sannan ya ce haddasana hishamun kaga yanzu in ka dubi nan sai ka ce to yanzu nan tsakanin bukhari da hisham an samu mutum nawa biyu to a can kuma tsakanin bukhari da hisham an samu mutum ɗaya sai ka ce ko dai akwai matsala sai malamai sai su ce maka haza ma yusamma almazidu fi muttasil al-asanid shine kana zuwa wurin shehu abubakar gumi kana ɗauko karatu kai tsaye shi gumi shekarar shi saba'in kai kuma shekarar ka sha biyar to a makaranta akwai wani ɗan shekara talatin wanda yana zuwa shi ma yana ɗauko karatu ran nan sai baka samu zuwa ba shi wancan ya je ɗauko karatu wurin gumi ya dawo sai ka je ka same shi sai ya biya maka wannan karatun kaga kenan karatun ran nan bai kubuce maka ba sai dai ka bi ta wata wasiƙa da ka tashi wata rana sai ka tafi wurin malamin gaba ɗaya malamu bakar sai karantar da kai wannan hadisin da da can ka karɓo shi ta hanyar shi amma ba kai tsaye ba sai zama kana da hadisi ɗaya wanda abubakar gumi ya ruwaito amma ta hanyoyi nawa biyu ɗaya hanyar kai tsaye ɗaya kuma fa ka sha fanya to wannan da ka sha fanyar in malamai suka zo ba za su ce ƙari ne ya faru ba don haka matsala ce sai su ce a almazidu ne fi muttasil asanid asali kai tsaye da karwaito daga abubakar gumi akwai ittisali don akwai saduwa tsakaninku to isnadin ka wane daga abubakar sai a ce me muttasilul isnad to ran da kuma ka zo ka ce daga wane sannan daga abubakar nan kuma sai malamai su ce shi ma daidai ne sai a ce to ya faru sai a ce almazidu fi muttasil al-asanid kenan shine ya faru anan ina fata an gane qala yace haddathani abi hisham dan urwa yace mahaifina urwa ya bani hadisi an umar ibn abi salama daga umar dan abi salama annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli fi thawbin wahidin ya ga manzon Allah yana sallah da tufafi guda fi baiti ummi salama a gidan mahaifiyar shi shi umar din a gidan ummu salama kad alqa tarafaihi yace a halin annabi ya saki jaffa guda biyu na wannan mayafin ala atiqaihi akan kafadin shi ma'ana ya sake su ya kulle su yake nufi قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال kaga ga irin ta kuma nan ma ta sake faruwa wannan hadisin ne dai amma kaga tsakanin Bukhari da Hisham kuma an sake samun mutum biyu ko shine dai almazidu fi muttasil al-asanid yace anna Umar ibn Abi Salama akhbarahu Umar dan Abi Salama ya bada labari ga ainihin Urwa yace qala ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli fi thawbin wahidin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah da tufafi guda mushtamilan bihi ya lulluɓa da shi fi baiti ummi salama a ainihin gidan ummi salama wadi'an tarafaihi ala atiqaihi ya sanya gyaffa guda biyu na wannan mayafi akan kafadin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a wannan yana daga cikin hikima wallahu alam da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri wannan mata ummu salama ya rike waɗannan marayu aka waye gari sun taso a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ɗibi ilimi sai suka taimaka wajen yaɗa ilimin da manzon Allah yake yi a cikin gida yanzu wannan ba uwar ce ta faɗi ba ɗan ne ya faɗa ma'ana dama malamai sun ce daga cikin hikimar tara mata da annabi shine mai dan a samu waɗanda za su yi ta kallon abin da yake ko ta ina suna faɗe ko to anan ai ba matar shi ce ta faɗi ba ba kuma ɗan shi ne ya faɗi ba agolan shi ne ya faɗa kaga fa'ida ta faru daga fa'idar auren uwar dan ya zan an rike ƴaƴan sun je sun baza ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن عمي زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن حبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذاك ضحى صلى الله تعالى على رسول الله kun ga wannan hadisin kuma imam al-bukhari ya rawaito shi daga babban malami shine wa isma'ilu dan abi uwaisin wanda aka fi sani da ibn ukhti malikin dan yar uwar maliku kala yace haddasani malik ibn anasin maliku ɗan anas ya bani hadisi an abin nabri maula umar ibn ubaidillahi imam malik ya ruwaito wannan hadisi ne daga abin nabri wanda yake bararren bawa ne na umaru ɗan ubaidillahi shi kuma ya ce anna aba murra lalle wani malami mai suna abu murra shi ma abu murra ɗin ɗan uwan ɗayan ne ma'ana maula ummi hani binti abi talibin shi kuma bararren bawa ne na ummu hani yar abi talibin a su larabawa kowa yana da irin wannan sunan daga cikin matansu haka daga cikin maza lallai ita ummu wance ce ko ummu wani lallai shi wani zaka ji shi ma ana ce mishi abu wane ko abu wance shi yasa in ka ɗauki wannan sunan ka sa wa yarka ba laifi ba ne amma sunan zai tafi tare da sauran sunayen kenan ma'ana yanzu ka sanya wa ɗanka abubakar sai a ce wani abubakar ɗin ka ce abubakar ne siddiq sai a ce to shi abubakar alkunya ce gare shi abubakar ba suna ba ne kana nufin ka ɗauki dukkan abin da abubakar ke da shi na sunaye da kaza kaza ka sa wa ɗan sai a ce yi to yanzu ɗanka abubakar abdullahi kenan sunan abubakar abdullahi to yanzu abubakar alkunya ce abdullahi kuma fa shine sunan amma ya halatta kuma ka ɗauki tsurar alkunyar kai ka mai da ita suna ga ɗanka maka ce ya sunan ɗanka sai ka ce abubakar to me alkunya shi abubakar shi ne zaka ji a ilimin hadisi suna cewa wa minhum man ismuhu kunyatuhu daga cikin malaman hadisi akwai wanda alkunyar shi ita ce sunan shi sunan shi kuma shine alkunyar shi to wannan mata sunanta ainihin wato alkunyata ummu hane yar abi talibin akhbarahu shi ainihin abu murra ya ba da labari ga ainihin wato abun nadri annahu sami'a umma hani'in abu murra yace ya ji ummu hani'i na fata an gane wato ita uwar gidan shi ce in aka ce uwar gida anan shi bawanta ne sai ta yanta shi shine ya zama mata maula to yace ya ji ta taqulu tana cewa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amal fathi na tafi wurin manzon Allah shekarar da aka ci makka da yaƙi fawajattuhu yaghtasilu sai na same shi yana wanka wato ta taho ne wata larura ce a fujajen ta taho da ita sai ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana wanka wa fatimatu ibnatuhu tasturuhu fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta suturce shi za mu sake karanta wannan hadisin a gaba insha Allah wato da fatima ta sa abin labule haka ta suturce shi sai ta tsaya a daidai kofar da za a shiga kenan ko da wani ya zo sai ta tare shi shine ma'ana tana suturce shi din qalat ummu hani ita ce fa sallamtu alaihi da na zo sai ne mai sallama yana cikin ban ɗaki yana wanka amma sai ne mai sallama to faƙala sai ya ce man hazihi wace ce wannan sai wasu suka ce kaga annabi bai amsa mata sallama ba saboda yana cikin ban ɗaki zaka ce a wannan riwaya ce ta bayyana haka amma akwai cikakkiyar riwaya wannan wanda sai ta ce faradda alayya salam sai ya amsa mini sallamar sannan ya ce man hazihi fa'idar tattara riwayoyi ɗin kenan daga cikin malaman da ke kula da wannan aikin bayan ibn hajar akwai al'imamul kastalani ba askalani ba kastalani shi sunan sharhin shi na bukhari shine irshadu sari to yana kula da ire-iren tattara waɗannan riwayoyin sannan ya sharhin su sai da annabi ya amsa sallama ta tukuna sannan ya ce wace ce wannan fakultu sai na ce ana ummu hani'in bintu abi talibin ni ce ummu hani yar abi talibin ku tuna hadisin mu da muka karanta jiya da wancan mako da malaika jibril ya je kwankwasa aka ce waye sai cewa sai ce jibrilu ne hadisi ya zo cikin bukhari karanta muhtarul ahadisan nabawi a farko farko annabi ya ce zan je kofa aljanna in na je sai in ce kwankwasa sai a ce waye sai in ce muhammad ne haka yake a cikin sunna in kai sallama aka ce waye sai ka ce wane ne a nan gashi wace ce sai ta ce ni ce ummu hani'i yar abi talib sai ka faɗi da sunan da lakabin da alkunyar da siffofin da za a iya gane ka malamai suka ce ko da wani suna ne da baka so amma dangi suna gaya maka suna ce maka na bara baka son na bara kayi kayi kayi sun ki bari to in ka zo kai sallama wane ne in ka ce Ahmad ne ba za su gane ba sai ka ce Ahmad ne na bara sai a fito a ce to ka yadda ne yanzu ce to ya na iya da ku na fata an gane ummu hani ta ce ni ce ummu hani yar abi talibin fa qala sai manzo Allah ya ce marhaban bi ummu hani'in maraba da ummu hani maraba lale falamma faraga min ghuslihi da manzo Allah ya gama wankan shi kama fasalla samaniya raka'atin sai ya miƙe ya yi salloli raka'o'i takwas waɗannan salloli raka'o'i takwas biyu ai sallama biyu ai sallama biyu ai sallama haka riwaya ta bayyana sallar duha ce zaka zo ka ji dama aka ce sallar walaha mafi karancin ta raka'a biyu mafi yawancin ta raka'a takwas ta ce to yayi sallah raka'a takwas multahifan fi saubin wahidin yana lullube da tufafi guda ɗaya mahallin shahid kenan na kawo hadisin falamman sarafa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallama qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah za'ama ibn ummi dan uwata dan uwata eh ibn ummi dan uwata na faɗi direct translation nake mana dan uwata yariya to me yasa larabawa suke haka har wannan abin ya tasiri a babin gado har abin ya tabbata a cikin hukuncin fiqihu aka ce saboda nuna kusancin ya kai matuƙa ku duba a hausa in ka tashi cewa kake ɗan uwana ya zo in ka je ka cewa hausa ɗan ubana ya zo ɗan uba mugun abu ne a hausa don yan ubantaka sai a ce yan ubantaka ne ashe uwa ke haɗa zumunci don haka zaka ga da aka zo fiƙihu wajen rabon gado sai ka ji an ce li'ummi yana da kaza li'abbifa ya haƙuri a nan abin da take cewa ɗan uwana ma'ana wanda muke uwa ɗaya yariya cewa to kaga sai bahaushe ya koma saboda tabbatar da zumunci ko da ubansu ɗaya da wani uwa kowa da tashi idan ɗaya kai wa ɗaya ziyara bai zuwa masallaci ya ce ai ɗan ubana ne ya zo me yake cewa ɗan uwana ya zo saboda ɗan uba a hausa kuma wata magana ce daban na fata an gane saboda haka sai ta ce ɗan uwana ya riya cewa annahu qatilur rajulan zai kashe wani mutum kad ajartuhu wannan mutum kuma na saka shi a cikin alfarmata wane ne wannan mutum sai ta ce fulan ibn hubaira wana dan hubaira wato dan uwan mijinta ne kafiri da aka je yaƙi za a ainihin ci makka mutanen maka kun san sun wahalar da annabi sallallahu alaihi wa sallama to yau da aka tashi shiga maka an rinjaye su sai annabi ya shela wanda da ya shiga gidan abu sufiyana a kyale shi shine shugaban su wanda ya shiga ka'aba a kyale shi to ita wannan mata sai wani wanda dan uwan mijinta ne ba musulmi bane sai ya zo sai ya fake da ita sai ta ɗauke shi sai ta saka shi a ɗaka sai ta kulle aliyu kaninta ya zo ya ce sai ta fito mishi da wannan kafiri ya kashe ita kuma kafirin ya fake da ita dan uwan mijinta ne amma ba musulmi bane sai ta saka shi ta kulle sai ta taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aliyu ya ce sai in bashi wane ya kashe shi a halin ni kuma na saka wane cikin alfarmata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يقول قد أجرنا من أجرت يا أم هاني wanda duk kika yi wa alfarma mun tabbatar da alfarmakiya ummu hane qalat ummu hane ummu hane ita ce wa zaka duhan wannan abin ya faru ne da hantsi da hantsi ya faru shi yasa wannan hadisin ya fitar da hukunce hukunce da dama daga cikin waɗannan hukunce hukunce dubi tun hukuncin farko shine me sai na ainihin je wurin manzon Allah a shekarar da aka buɗe makka sai malamai suka ce to wannan na taimakon malaman fiqihun hadisi wajen gudanar da hukunce hukunce idan rikici ya faru yanzu wannan hadisin ya bayyana shekarar da aka aka yi mas'alar ita ce amul fatihi to amul fatihi makka yaushe ta faru shekara kaza amu khaibar yaushe ta faru shekara kaza idan aka samu karo game da hadisan da suka zo suna bayyana haka aka rasa yadda za a hada su sai a ce to ana da wata karina wani dan dalili wanda zai sa a karkata akan kaza ne zo daga baya domin kaza aka fara yi ina fata an gane na ɗaya kenan na biyu ta ce da ta je sai ta samu fatima tana suturce shi kenan ko da yarka ta girma tana gidan miji ko ta balaga duk da haka wannan alfarmar da ke tsakanin ku tana nan za ka iya ka shiga wanka sai ka ce ke tsaya nan ki jira ni ki mun gadi ina fata an gane sannan na biyu ta ce da ta zo sai ta me sai ta sallama shi kuma sai amsa sallama kamar yadda muka ce riwaya ta bayyana to wannan sai ta so da mas'ala yanzu kenan mutum yana wanka ya halatta a mishi sallama to in ya halatta shi kuma ya halatta ya amsa malamai suka ce halaccin kai kai mai sallama wannan babu tantama a kai ya halatta kai mishi ya rage halin da shi kuma ya samu kanshi shine zai ba shi damar ya amsa idan bai riga ya tuɓe ba ko kuma kada ya amsa idan ya riga ya tuɓe kenan yanzu wannan me muke fahimta bai riga ya tuɓe ba wallahu alamu wannan maganganun da malamai suka faɗi kenan to sannan kaga wannan yana ƙara tabbatar da me dama aka ce in kana tsirara kakkai magana ko to in baka cikin tsiraici fa zaka iya magana gashi har sai ce da ita wace ce sai ta ce wance ce ishara akan cewa a zahiri bai riga ya tuɓe ba tun da gashi har yayi magana da ya magana kuma har da ta ce wance ce har ya ce mata mara balale to amma sai aka ce da ya gama wankan shi kuma to a zahiri yanzu ya fara wankan kenan har ya fito ya zo ya sallah sannan ta kawo karar da ta kawo to a nan sai malamai sai suka sake fitar da wannan hukuncin cewa kaga halaccin yin sallah da tufafi guda sannan na biyu da ta tashi kawo kara sai ta yi ta'abiri da za'ama za'ama tana zama ya ce za'ama yariya amma me yasa ta yi amfani da za'ama a nan ta yi ne don ta nuna bata ji daɗin abin da ya aikata ba wai kaji wane ya ce zai kashe wani ah wai ne ba wai bane rashin son abin ne yasa ta maida abin wai kamar ma wannan magana ce da bata dace ba ina fata an gane to sa'an nan wannan hadisi yake nuna mana me ashe akwai halaccin in ta rikice wani kafiri ya zo ya nemi alfarma a wurinka kai kuma ka ga dacewar alfarmar ka saka shi a ciki kuma ba mu da 'yancin mu zarge ka mu ce ka ci amanar musulunci shine an tashi irin katsamnen nan za a buge okonko sai ka ɗauke shi ka sa shi a cikin ɗakinka muka kai ka kawo ka kawo kaki sai ka zo ka gaya wa liman liman ya ce a ku kyale shi tunda da ya saka shi a alfarma shi kenan idan kuka je kuka buge kofa kuka je kuka kashe okonku abinda wannan ke fassarawa shine kuɗin nan wato ba kwa darajar musulmi don shi yanzu okonko yana ganin zai ci albarkar wani musulmi ne sai zama ashe musulmin bai da albarka a wurinku don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda ka ga musulmi to yana yawo ne da alkawarin musulmi gaba daya ma'ana yanzu da a ce wani karamin musulmi zai tafi service a Abia state ya je ce wa sarkin inyamurai ka zo Kano in ka zo za mu shigo da kai haffa da sarkin Kano a nan ma za ka kwana wannan sarkin arna ya zo sai a je a gaya sarkin Kano a ce to ranka ya daɗe ga abin da ya faru wannan yaro ya je ya ɗauko alkawari to a ka'ida sai a cika wa wannan yaro alkawarin da ya ɗauko dan a nuna wannan sarkin arnan kaga wannan ɗan ƙaramin mai daraja ne a wurinmu amma kuka je kuka ce kai da Allah wannan din banza tafi ka ba mu wuri arne sai koma ya ce ba ma sa girmama junansu dan haka a tsari na musulunci jama'a duk inda musulmi ya ɗauko wani alkawari in dai ba ya keta doka Allah kai tsaye ba to in ya zo za a cika mai saboda a mutunta shi a wurin waɗannan kafiran ma'anar wannan magana shine yau da a ce kana da wani aboki arne a ofis ko kuna wata harka sai ce shi ko yana so ranar asabar mai zuwa ko ranar lahadi mai zuwa zai zo wurin karatun ku na sahihul bukhari amma fa ba musulmi bane kuma baka ainihin anticipating ma'ana baka zargin wani sharri da gare shi ko sai ka ce shikenan zo mu je ka zo da shi ka saman mishi wuri ya zauna ya ji karatu tsaf har ka juya kuma ka kai shi gidansu ko anguwarsu ko inda zai samu aminci wannan nassin alqur'ani yayi ishara zuwa ga haka ya tabbatar qarara wa in imru'un wa in ahadun min ahli kitabi wa in ahadun min almushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana idan wani ya ce maka zan shiga alfarmaka zan zo kaza zan zo kaza zan zo kaza to anan wannan ya nuna kenan jama'a ashe akwai buƙatar a rinka karantar da musulmi a cikin darussa su rinka sanin hudar diplomasiya su kuma don kar su je su ciyo mana amanar da kuma za ta rusa mu ko ta ci ƙarfinmu misali ya zo ya ce ni abin da nake so kai mana alkawari zan zo ku ba mu fili a anguwa ku za mu yi coci to kaga wannan ka ciyo wannan amana ba za a baka ita ba ko mun fahimta yawwa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am a'a tuɓe kaya na'am na magana ba in dai ta halatta asalinta kun fahimci tambayar shi shin tuɓa kaya ne ke hana magana a cikin banɗaki ko kwa mujarradin shiga banɗakin mujarradin shiga ban daki bai da bambanci da kana waje ai ka shiga kana gyaran kwallon tarki sai ka ce mata ka ko kujera ba abin da ya hana magana a nan amma cire kayan shine yake hana ka magana wannan ku koda ba a cikin ban daki ba ne in kana tsirara koda a ɗakin ka ne to ba za a so kana ɗaga murya kana magana haka ba eh akwai mana daga cikin yanayin shine wani hali ne ya kai zaka ce subhanallah sai ka faɗi a ɓoye kamar yadda kake sallah a zahar ba a bayyana ba ko za ka yi wata kalma ta sunan Allah za ka iya yi amma sai kai kamar yadda kake karatun a zahar kaga ba a zuci kake ba ba kuma a bayyana ana ji ba ya halatta Allah ya taimaka to sannan wannan hadisi jama'a duk da zamu zo mu sake samun shi a gaba nan gaba insha Allah ta'ala ya tabbatar mana da sallar duha jama'a to hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim manzo Allah ya ce ita sallar duha sallah ce ta bayin Allah masu komawa ga Allah ina ma'ana masu komawa ga Allah daidai sadda ake sallar walha jama'a lokacin ne mutane suke fita kasuwa da ofis da sauransu an yi sallah asuba da asuba an kinza ana ta fitowa aiki kai kuma sai a ga ka dawo zuwa ga Allah shine salatu duha salatul awwabina sadda mutane ke tafiya kasuwa da ofis da gona da harkoki kai kuma sai ka sake dawowa ga Allah to sallah ce wadda take da falala daga cikin hadisan da suka tabbatar da falalar sallar walha jama'a akwai wani hadisi wanda al-imamu tabarani ya ruwaito da isnadi hasan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan kai sallar asuba ka zauna kana ambatan Allah a wannan wurin har rana ta fito ka tashi kai raka'a biyu za a rubuta maka ladan umara wannan hadisi yana faɗin falaloli ne masu yawa falalolin zama ɗin bayan sallah asuba ba zaman hira ba ba zaman jin BBC ba da VOA yawwa dan kar ka zauna ka yi sallah asuba ka makala kana jin ƙarya kuma ka ce wai umara a'a ba umara kai ba ƙarya ne nan ka ji fata an gane annabi ya ce kai zaman yin zikiri ne kana ambaton Allah ko kana karatun Qur'ani ko kana salati har rana ta fito sai ka tashi kai sallah raka'a biyu to sai a rubuta maka ladan umara eh na'am ko ba a gida ne wannan falalar shi tana tabbata ma'ana baka samu damar fita sallah asuba ba saboda wani uzuri sai sallah ta kama ka a gida ko a kofar gida a ai wannan hadisin ta riga ta yi wankan ne cewa aka yi irtasala ba'adu azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi jafnatin wata mata cikin matan annabi ta yi wanka da wani daro ko baho faja'a alfa'u hunaka tufidu tartib wa tarahi ai summa ja'a ba'daha sannan bayanta sai ya zo liyaghtasila minha dan yi wanka faqalat sai ta ce inni kuntu junuban ai hina tasaltu bihi sadda ne wanka da wannan ruwan ina da janaba sai ce innal ma'a la yujnib ai ruwa baya janaba wannan wankan ta riga ta yi ne ta fita sai ta ga ya tafi kuma ya shiga bayi zai yi sai ta ce ai nayi wankan janaba da shi ba wai a lokacin tana tuba bane an labarin da take bayarwa a waje ne shi kuma tana ba da labarin abin da ya faru a ciki ne amma a cikin hadisin Aisha ne yake da hujja shine ta ce a lokacin suna wanka da annabi sallallahu alaihi wasallama hannayensu na karo da juna idan ta ga annabi zai ɗibe sai tana cewa rage min rage min in ya ga za ta ɗibe sai yana cewa rage min rage min wannan dalili ne akan halaccin ana tsirara ɗin za a iya magana amma da sharaɗi shine mai inda bukata in babu bukata hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-bazzar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana fushi da waɗannan mutanen ku zauna kuna tsirara kuna hira to Allah yana fushi da ku saboda haka ku kiyaye jama'a shi yasa kaga malaman fiqh saboda kaiwa matuƙa wajen iya bayani suka ce na daga cikin misalin haka ka tsuguna kana kashi ko fitsari ko wanka sai ka hangi makaho zai fada wani wuri sai ka ce malam kaɗa hannunka mai sanda in mai fasaha ne sai marma zai fahimta yanzu wannan magana da kake kana tsirara ne amma in kace sai ka cire ka sa wando ka sa ya riga ya kifa dan haka ya halatta ka yi magana kafin ka cire eh kafin ka sa kayan Allah ya taimaka na'am na'am a wannan ya halatta wato wani hadisi ne suke kawowa matacce akan haka wai a lokacin jima'i ko ya halatta magana tsakanin miji da mata a halin suna tsirara wannan ya halatta shi yasa malam abdulsami al'ubbi wanda ya sharhin lawali da sani da ya zo daidai wurin da mai muktasar yake cewa ya halatta tsakanin miji da mata su yi magana lokacin saduwa sai malam ubbi ya ce haka maganar take sai ce amma wani hadisi da aka ce wai annabi ya hana kaza kaza sai ce wannan hadisi ƙarya ne babu laifi dan ana jima'i magana ta kama za a yi eh na'am na'am eh ruwan kuɗi eh na'am yana tsirara ya mishi magana eh ya ba da ansa eh eh wannan an cire dalili akan halaccin wanka tsirara galibi malamai a eh wannan amma kuma ambatan Allah sai shi ba a cire shi abin da yake faruwa galibi in kaga irin haka malamai suna komawa da mas'alar ne ta koma wata mas'ala ta imam malik ita ce shar'u man qablana wani annabi ne kafin annabinmu yana wanka sai Allah ya yi mai ruwan kuɗi shine annabi ayuba sai tashi yana tattarawa yana tsirara sai Allah ya ce mai ayuba ban wadata ka bane sai ya ce na'am ka wadata na Allah amma ai ba a wadata daga rahamaka daga falalaka wannan maganar san da yake yin ta ai yana tsirara ko shine malam Musa ke cewa to ana hujja da wannan hadisi akan halaccin me yin wanka tsirara saboda waɗannan nassoshin akwai irinsu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma me yasa ba a hujja game da halaccin ana wanka za a iya magana har a kai ga sunan Allah tsirara da wannan hadisin sai na ce masu ja game da matsala za su iya cewa ai wannan shar'u man qabla na ce kuma ita shari'ar waɗanda suka zo kafin mu in ba annabin mu ya zo ya tabbatar da ita ba galibi sai ga ana gwagwagwa a kanta don haka imam malik ne ma kawai ya yadda da wannan a matsayin ka'ida a cikin usul fiqi da an taba shi sai ce kaza shar'u man qablana shari'an mutanen da ce Allah ya bada labari ko annabi kuma Allah bai inkari ba ko annabi don haka ta zama shari'ar mu ina fata an gane amma hadisin zai iya zama ainihin hujja insha Allah قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولكلكم ثوبان kaga imam al-bukhari ya ruwaito hadisi daga babban malami abdullahi ibn yusuf at-tinnisi malamin shi ne shi kuma almajirin imam malik ne kala yace akhbarana maliku imamu malik ya bamu labari an ibn shihabin daga muhammad ibn shihab az-zuhri shi ko ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id dan musayyib wannan kaga riwayatu tabi'i an tabi'i riwayar tabi'i daga tabi'i to anan sai muka ji karara an abi huraira daga abu huraira to wannan nadiran ne da wahala ka ji isnadin da aka ruwaito shi daga sa'id ibn al-musayyib karara ya faɗa abu huraira al-imam al-hafiz al-iraqi kai tsaye ce dalili shine saboda surkuntaka tsakanin su sa'id ibn al-musayyib yana auren yar abu huraira to in ya zo wani lokacin sunan sai mai nauyi sai ce manzon Allah ya ce to ta ka ce to sunan manzon Allah bai mai nauyi a ai mukami nan yake faɗi na manzon Allah cewa ba cewa yake daga Muhammad ba cewa yake daga wa sai ce Rasulullah ya malamai suka ce duk inda kaga tabi'i yayi irsali ba za a karba ba duk inda tabi'i ya ce manzon Allah ya ce ba za a karba ba amma in Sa'id ibn Musayyib ya ce manzon Allah ya ce ce za a karba suka ce saboda yanke an bincika duk inda haka ta faru an gano Abu Huraira ne a ciki to sirikin shi ne wani lokacin in ya zo sai ya ji nauyin ambatan abu ashe Abu Huraira yana da siriki ko kaga sufaye sun yi ƙarya kenan da suka ce bai yi aure ba waya masallaci ya zauna ya ta zuhudu yana sufanci wato abu huraira ya yi aure amma ya yi auren ne mutaakhiran sai da manzon Allah ya rasu ya samu wata sahabiya bazawara ya aura dan haka sai auren bai shahara ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama dan bai da mata amma bayan da so manzon Allah abu huraira ya aure yana da 'ya'ya yana da jikoki ga sunan har 'yan shiga ta abu hura'in sa'id ibn musayyibi ya ainihin abin nan to abu hurara ya ce anna sa'ilan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani mai tambaya ne ya tambayi manzon Allah anis salati fi thawbil wahidi game da yin sallah a tufafi guda faqala sai manzon Allah faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce awali kullikum thawbani kowa ne cikin ku yake da tufafi biyu wanda ya samu ɗaya ta isa in me yasa imam bukhari ya jinkirta kawo wannan hadisin daga sauran saboda wannan hadisin zahirin zahiri ne domin sauran hadisan in ka duba an ruwaito aikin annabi ne to aiki yana iya ɗaukan tawili amma magana fa ba ta ɗaukan tawili ko kun fahimta jama'a in mutum ya ɗauko naira dubu ɗaya miƙa maka ka tafi ba a san me ba kyauta ya baka sadaka ya baka aro ya baka ajiya ya baka goban kuka haɗe ce ina dubu ɗayan da na baka jiya ce la ila ni na ɗauka sadaka ka bani ce in baka sadaka a kan me na aike ka ne ka siyo min biredi kana da yancin da zaka ci wani abu dole ka dawo mai da dubu ɗayan shi ko kun fahimta dan ba ka yi ka tafi amma in ya ce wani unguwa sadaka gobe ya isa ya dawo ya ce ina burodin da na ce ka siyo mini saboda haka aiki yana ɗaukan tawili magana ba ta ɗaukan tawili duk hadisan da muka karanto a baya an bayyana aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma wannan hadisin fatawa ce aka yi mishi ya halatta a yi sallah da riga ɗaya ko tufafi ɗaya sai ya ce kowa ne cikin ku yake da tufafi biyu yanzu wannan ya zama yanke ya halatta a yi me ya halatta a yi da taguwa ɗaya kenan za ka iya samun zulumbuwa irin rigar limamai haka ka sa amma ku kiyaye magana ta ta jiya sai an samu wadda take da kauri jama'a saboda mutane wani lokaci za su yi riko da wannan fatawar sai mutum ya fito sallah asuba daga shi sai doguwar riga ana ganin kwanciyar golayen shi da azzakarin shi ana nufin sai an samu ghalif mai kauri ba wai wannan shara-shara ba dai ana ganin hoton abubuwa haka daga ciki Allah ya kiyaye eh har mata har mata bai halatta su sanya hijabi wanda zai bayyana karkashin abin nan hijabin bacewa jikinsu na'am za ta iya sallah da tufa ɗaya imamul bukhari yana nan zai mana hujja a kai aka ce ina hukuncin mace ta samu katon mayafi ta lulluɓo tun daga sama har ƙasa sai ce ya halatta ya ce gashi sahabbai sun ce mata suna fitowa sallah sun lulluɓa ainihin da mayafi guda sadda ayar kulle ta sauka mata wata zanin gadonta take yayi mowa kawai sai ta lulluɓa jikinta gaba ɗaya ala ayyati hal abin da ake so a duba jama'a wannan guda ɗayan da ta sa yana da yalwata tun daga sama har ƙasa ya rufe ko'ina abu na farko abu na biyu bai kwanta jikinta ya bayyana kusurwoyi ba wato bai matse ta ba abu na uku bayi da shara-shara yadda komai faɗin shi amma ana hangen cikin jikinta abu na hudu shine me kada wannan surar tufafi ta bayyana surar tufafin kafirai ce kada wannan surar tufafi ta bayyana da an ganta za a ce wannan kayan maza ne sannan kada wannan surar tufafi ta bayyana cewa tufafi na jin kai na alfahari an hana sanya tufafin kece raini wanda za a ce duk garin nan ba mai irin rigar nan sai ita to ita ma ta guji rigar sannan akwai nau'i na tufafin shuhura shine tufafin kaskanci kana da halin ka sa mai kyau sai ka je ka samu wata kodaddiya da wani wando ya sha sufurin don ka shahara a haka cewa kai bawan Allah ne wannan ma tufafin shuhura ne ku karanta imamun nawawi duk sai da ya bayani akan menene tufafin shuhura shine tufafi mai tsada wanda ya keta hankali ko mai arha na kaskanci wanda kawai za ka sa ne don a rinka ganin ka bawan Allah wata lokacin da aka yi canjin kuɗi lokacin buhari ne aka yi wani abin dariya wani mutum yana wucewa kullum kofar gidanmu mahaifinmu yana ɗiba riga yana bashi yana ɗan jin tausayin shi yana ganin shi da 'yan shara in dangalalle a cikin wahala kullum yana jin tausayin shi har wata rana ya ci bawa Allah zo mu ci abinci mana ashe malamin naka miloniya ne sai da aka zo canji ya zo ya samu baban mai ce ai mai gida wallahi kuɗi ne na rasa yadda zan yi da su shi nake so ka taya ni ka kai min wasu banki ya ce kuɗi ina ka samo su ya ce nawa ne naka eh buhu guda ma'ana wasu buhunhunan ya samu ya shigar da su wani buhun ne ya kakare yake so ya je ya shiga mishi da su kai da ma kana da kuɗi kake yawo da 'yan shara haka to mutane suna nan haka wani kana ganin shi kullum pretend yake yana nuna shi bawan Allah ne tsohuwar riga kaza kaza in ya mutu malam sai kaga zakar shekara nawa ce akan kuɗi Allah ya kyauta babu kyau a musulunci haka jama'a eh aka ce wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith in Allah ya maka ni'ima ta bayyana Allah madaukakin sarki ya taimake mu babun idza salla fi thawbil wahidi falyaj'al ala atiqaihi Bukhari ya ce idan musulmi zai yi sallah da tufafi guda to sai ya sanya ainihin wato ainihin tufafin ya kai har kafaɗin shi ma'ana kar in tufafin guda ne ku ji kar ka ɗaura shi a matsayin zani shine idza salla fi thawbil wahid falyaj'al ala atiqaihi idan zai sallah da tufafi guda to ya sawo shi har zuwa kafadun shi ina ma'ana haka ya rufe shi tun daga kafadu sai ya zuba ƙasa amma kaka ɗaura shi a matsayin zani kenan malamai dama suka ce ka ɗaura zani ko da ya rufe cibiyar ka kai sallah sama ba komai sallah ka tayi tun da kai namiji ne amma ka aika ka ɗaura zanin da ko wandon da zaka jawo shi ya rufe cibiyar ka sai a ce sallar ka tayi ka aka so ba kenan yanzu tun da tufafin guda ne to zubo shi daga sama ya samu ya rufe iya gwiwa ka to abin da ya bayyana a ƙasa ba komai قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء أبو هريرة الله يكارا مش يردايتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم آياتي kada ɗayanku ya yi sallah da tufafi guda wanda babu komai a saman kafaɗun shi kaga annabi ya hana ka ɗaura a ƙasa amma kafaɗinka ba su lulluɓu da komai ba annabi ya ce kada a yi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول كاجواني إلن سلوك من أينهن تابعي دوب إكرمة سيتي قال سمعته ناجيشي شوى سيتي au kuntu sa'altuhu ko kuma na kasance na tambaye shi shiwa Abdullahi dan Abbas yake ishara yana cewa ne na ji malami na Abdullahi dan Abbas ko kuma na kasance na tambayi malami na Abdullahi dan Abbas kala shi sai ya ce sami'tu Aba Huraira ya kulu ni ko na ji Abu Huraira yana cewa ashhadu anni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu nima ina kafa shaida da cewa na ji manzon Allah yana cewa man salla fi saubin wahidin wanda ya salla da tufafi guda falyukhalif baina tafaihi to ya saba tsakanin gyaffan shi a daidai wuya kenan sai ya daure Abu Huraira ya ce annabi yana faɗin haka sallallahu alaihi wa sallam wannan ana magana tufafin in ya kasance a wadace kenan ko to in ya kasance babu wadata fa shine gaba na'am na'am aina ai dama bai ambace shi a karara ba amma abin da ake so kai ka gane da dilalatul iqtirani ikrima almajirin wane ne almajirin abdullahi dan abbas ne to abdullahi dan abbas yake ruwaituwa daga ikrima yake ruwaituwa daga abdullahi dan abbas a nan cewa yake na ji shi ko kuma na tambaye shi da na tambaye shi sai ya ce shi kuma ya ji abu huraira na cewa to waye shine Abdullah dan Abbas idan tufafi ya kasance da kunci fa jama'a yanzu kaji an ce in ya wadata ka lulluko daga sama ko ka kulle shi a dokin wuya ko to sai ce babun idza kana saubu dayyiqan idan kuma tufafin ya kasance matsatsefa yayi kadan bai da wadata قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد سعيد دان حارث يتي من تنبي جابر دان عبد الله صحابي ne game da ina hukuncin sallah da tufafi daya فقال sai yace kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ba'd asfarihi nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyen da manzon Allah yake yi faj'itu laylatan li ba'd amri muna can a halin tafiya sai na je wurin manzon Allah da daddare saboda wani al'amari nawa ma'ana an yi tafiya ne da daddare ce sai na tashi sai na je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fawajadtuhu yusalli sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah wannan yana daga abubuwan da ya tarbiyyanci sahabbai tarbiyya ta ruhi jama'a shine kana tare da mutumin arziki sai ka rinka ganin halaye nagari sai su canza tunaninka abdulrahman ibn al-jauzi ya ce tun ina dan islamiyya sai malami na yazo yana karantar da ni sai in ga yana kuka sai ina cewa wai me ke sa malam kuka ne wai me ya kullum malam yana kuka yace sai da na girma sai na gane ashe kuka ne na tsoron Allah yace sai zama wannan irin tarbiyyar da ya sa min ta fi tarbiyyar karatu da ya koya mini ma'ana waɗannan su ne ake kira al'ulama urrabbaniyun malaman Allah malamai na Allah malamai na gari a ce ka zo da daddare sai ka same shi yana sallah ai koma za kai ka ce to mu da muke ta bacci har mun yi kai uku mun tashi ashe kaga shi uban tafiyan ma bacci yake in ka koma ba za ka ai sallah yake in ka koma da wahala ka iya koma bacci ka zo da daddare samu yana tilawa ka zo da daddare ka samu yana rubutu ko kun gane jama'a shine tarbiyya kenan ta aiki an fahimci wannan da kyau ko yace sai na same shi yana sallah wa alayya saubun wahidun ko wa alayya saubun wahidun ni kuma ina saye da tufafi guda ɗaya fashtamaltu bihi sai na lulluɓa da shi wallaitu ila janibihi ni kuma sai na bi shi ka gani ko bai fa ma san sallar da ake ba amma dai ya san tunda annabi ne alheri ne sai linkin kawai up falan man sarafa da annabi ya sallame kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi masura ya jabir me ya kawo ka da daddare asura asairu me ya kawo tafiyar dare haka ka zo wurina da daddare fa akhbartuhu ko bi hajati sai na faɗa mishi bukata ta falamma faragtu da na gama gaya mishi bukata ta kala sai ya ce ma hadha lishtimalu alladhi ra'aitu wanne irin ɗaura tufafi ne na gani wanne irin nannaɗa tufafi ne na gani kayi kultu sai na ce da shi kana saubun to tufa ne ɗaya ya albaka yana nufin to tufan ya yi kaɗan ne ɗan kaɗan ne sai ƙala sai annabi ya ce fa in kana wasi'an idan da ya kasance mai yalwata ne faltahif bihi da sai ka lulluɓa da shi wa in kana dayyiqan to tun da ya kasance yana da kunci fa fattazir bihi to sai ka ɗaura shi yanzu kaga wannan hadisin ya warware mana ashe in abin na da wadata sai ka ɗaura shi da zaka kulle a baya in kaɗan ɗin ne fa to ya halatta sai kai kwarjallan haka sai kuma kai sallar da shi dalilin ka shine me yayi kaɗan yayi matsatsi domin ƙarshen ta in ka tafi cewa ɗan kaɗan ɗin yadi biyu ka lulluɓo daga ka to sai ayi bonono fa eh sai kai sallah wayan ka a waje kaga kuma ba sallah kenan yanzu gaba da to da kai ba sallah gwamma ka yi ta zama maka ruhi kuma larura ce ina fata an gane yawwa zan akwai hadisi yana nan zamu zo zamu karanta shi ko da yana cikin sunan abi dauda ne akwai wani lafazi nashi anan maimuna take ba da labari ta ce wata rana ta zo wucewa sai ta ga wannan kabila su banu sulaimin ne ko wane ne sun naɗa limami ɗan ƙarami eh yana ainihin yi musu sallah ashe bai da wando shekarar shi bakwai in ya yi sujuda sai daga bayan kato kana hangan duwawun liman shi ne maimuna ta ce da ta gilma su ta wuce sai ta ta ce jama'a masallata a haɗa kuɗi a wa liman riga mana kullum ana sallah ma'ana ita ce ta ga duwawun liman ba da haka ba da su ne sallar su ta ɓaci karanta askari da muktasar aka ce in kana sallah kaga tsirecin limamin ka sallah ka ta ɓaci shi yasa sai suka kawo cewa da tsautsayi zai faru a sace muku suturu gaba ɗayan ku da ku da limamin kun aka zo sallah ya za a yi sai suka ce akwai fatawa biyu a farko suka ce in kanatin laila muqmara idan dare ne mai farin wata to ko dai dukan ku ku yi sallah idan ku a rufe wanda duk ya buɗe ido sallah shi ta ɓaci ko kuma sai ku yi 'yan lungu duka sai a shiga lunguna gaba ɗaya sai dai sauti ya amfani a nan malaman fiƙiu kenan na fatan mun gane to jama'a kun ji eh to wannan kuma sai ku sayar da za ku yi ma'ana a dairin malamai sun gama fatawarsu shine ba za ku kalli junanku ba to wai yanzu in ya tabbata a haka kuka tashi shigo mota ya za a yi ko dai da an ba da fatawa kowa ya rufe ido amma za a yafe wa direba dole direba ya buɗe ido don haka kaga je direba ya rufe ido to kaga sai dai a fasa tafiya wato za ku yi mamaki wani ya ce ya je ya kuna wurin imamu ahmad sai ga imamu ahmad ya kwana a zaune baya aikin komai sai gari ya waye sai je yana bada labari yace ni na kwana wurin Imam Ahmad na gama ba abin da yake yi shine sai magana ta koma ga Imam Ahmad shine yazo masallaci yana faɗi yace masalolin fiqh guda dubu ɗaya ya kwance a jiya din nan da yake zaune yayi na filfilin shi ne sai ya koma ya zauna shi wannan ɗalibin ya zo ne ya ga malaman wace ibada ake ne da daddare sai ya samu malam tun da ya gama na filfilin nan yayi zaman shi yayi shiru har aka kira a salatu ya je yana bada labari ya ce ai imamu ahmad ba ma yayin wata ibada da daddare shine imamu ahmad ya ce mas'ala ta fiqhu guda dubu ɗaya ya kwance ya tuno kaza ya kwance ta ya kwance ta sai downloading ɗinta ya aje ta a kwakwalwa sai ran da bukata ta kama cesa in ka zo kana karanta rubuce-rubucen su sai ka rikice cesa sai ka ga waɗanda 'yan tatsi ne 'yan tatsi ne sai su ce ai yahuda ne suka rubuta waɗannan littafan saboda ba su taɓa ganin irinsu ba mutane ne masu tsarkin zuciya da suka tashi duniya saki uku suka yi mata ba kome sai suka koma sai suka tasa ilimi a gaba sai ka ga idan ya zauna yana rubutun matsaloli sai ka ce wahayinsu ake mishi dubi al'imamul wansharisi ɗaya daga cikin malaman fiƙihu na malikiya matsalolin maliku da malikiya da mutamallika gaba ɗaya haɗa ya rubuta littafin mujalladi ashirin da bakwai ne dukkan masailun fiqihu na Imam Malik da almajiran Imam Malik da almajiran almajiran almajiran almajiran Imam Malik tun daga gabas Iraki kenan har yamma Tunisia da sauransu ya zauna ya rubuta a littafi guda shine idan yan tatsi ne sai ga wannan sai su ce wannan Yahuda ne suka rubuta ba Yahuda bane mutane ne suka gaskata wa Allah imani kuma Allah ya nuna wa duniya su masu gaskiya ne a yanzu ma in ka gaskata wa Allah sai Allah ya gaskata ka matsalar shine duk abin yanzu ana shakka ne akwai shakka mutane suna da ba su da sidikul yaqi ko a wani zamani in ka gaskata wa Allah sai Allah ya gaskata maka mutum nawa ne suka haddace Qur'ani a yanzu suna da yawa mutum nawa ne suka kasa suna da yawa daga cikin asbab da ke sa ka kasa hadda ko ka haddace ta watsi ita ce me saban Allah rashin sidq in ba haka ba jama'a matasa nawa ne za gan suna yawo a keke ko babu sun haddace alqur'ani kai yanzu da hadda ta gagara sai ka tsaya ka binciki kanka akwai matsala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun deji قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال سهل يتي كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم yace ai wasu mazaje daga cikin sahabbai sun kasance suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna kukulle da gyautunansu gyautu wato ɗan zanin nasu haka amma sun jashi sun kulle shi a wuya sai ce ka hai'ati subiyan kamar yadda yara ƙanana suke yi ka gane yana bayyana al'adarsu ne su kuma mu a nan ƙasar a zamun nan da in ga mutum ya kulle mayafi a wuyan shi haka galibi mai gida ne babban mutum ne su kuma larabawa a wancan lokacin in aka ga mutum ya haka yara ne yan ƙanana shi ne ce ka hayati su biyan kamar yadda yara ƙanana suke yi wa yuqalu lin nisa to sai aka rinka cewa mata la tarfa'na ru'usakunna mata kar ku rinka ɗago kanku hatta yastawiyar rijalu jalisan har sai maza sun aini julusan har sai maza sun daidaitu a zaune ma'ana tunda mata suna baya maza suna gaba to tunda maza suna gaba mata suna baya mazan kuma ka ji abin da aka ce jauto ne ba cikakken mayari ba kuma suka ɗan manejan tashi haka suka ja shi wuya kaga kenan sanda aka yi sujuda to ana cikin rufin asiri ne kawai ina fata an gane ma'ana duk wanda ya ɗago ta bayan su zai gansu to sai kuma mata na baya sai aka ce to kar ku rinka ɗagawa sai maza sun yi daram dam ina fata an gane in ba haka ba kaga sai a samu matsala jama'a Allah ya kyauta eh kamar yaya awan za a koma sujuda ta biye ke cewa kenan yanzu mata za su riga maza to wannan shine zahiri kam dan ba haka ba abin da ake tsoro sai ya faru idan maza suka riga liman ai suka riga mata yin sujuda kaga abin da aka tsorata ɗazu zai faru kenan eh na'am na'am na'am asali ita singiletin aka duba jama'a ba cikakke tufafi ba ce gaskiyar lamari abin da nake fahimta singileti ba za ta wadatar daga riga da ake nufi ta rufe ko kuma taguwa da ake nufi ta rufe kafada ba domin dan kyalle ne kawai ya ratsa haka to sai mutum ya ce ai dai tun da ya rufe sama a'a so ake da aka ce khudhu zinatakum inda kulli masjid azina anan tufafi azina anan alhai'a alkamila cikakkiyar tufafi ya kamata a samu to amma ina hukuncin sallar su da ya sanya singileti din sallar ba ta ɓaci ba sai dai ba haka aka so ba wato so ake duk sanda za ka yi sallah ka samu cikakkiyar kamala jama'a shi yasa an ka karanta tamamul minna za ga inda ya kulla babi guda ya ce salaf malaman farko ba sa zuwa masallatai sai da rawani ko da hula a tahowa masallaci da kai ba hula ba rawani sai suka ce aiki ne na ruhuban na fastoci wannan ɗaɗɗafe to sai zama kenan ba cewa aka in kai sallah kanka ba hula sallah ba ba amma ta wani gefe kuma aka kalle ka za a ce ka kwaikwaye su saboda haka ba daidai ba ne jama'a Allah ya taimaka babu salati fil jubbati shamiyya kaji imam al-bukhari kuma yace babin da ke magana akan hukuncin alkyabba wadda aka ɗinka ta a ƙasar sham ko aka saƙa ta a ƙasar sham eh eh hukuncin sallah ko cikin alkyaba wadda aka sanya aka saƙa ta a ƙasar sham wato asalin abin da bukhari yake nufi da wannan babin jama'a tare da cewa gashi zan karanta mana daga cikin fatuhul bari abin da yake nufi shine a ƙasar sham a wancan lokaci ƙasar kafirai ce abin da yake so ya ce ina hukuncin sallah da riga wadda aka ɗinko ta ko aka sako ta daga ƙasar kafirai abin da yake so ya ce kenan bar ku ji abin da ya faɗi kaɗan daga cikin waɗannan matsalolin a nan cikin fatuhul bari gashi ya ce hazihi tarjama wannan babi ɗin ma'qudatu li jawazi salati fi siyabil kuffar ya kulla wannan babi ne don ya nuna halaccin yin sallah da tufafin da aka ainihin wato yi a ƙasar kasar ainihin kafirai sai ce amma fa malam ya tahaqqaq najasatuha tufafin da ba a tabbatar da najasar shi ba misali an zo da gwanjo sai ka ɗaga shi ka gan shi lafiyayye ba wata najasa a jiki baka wanke ba sai kai sallah da shi babu laifi a'a ko kuma sabo ne baka wanke ba babu laifi Allahumma sai in ka ga najasa din zaka zo ka samu abuwa nan gaba kaɗan za su tabbata mana da haka insha Allah sai ce wa inna ma abbara bishamiyya Imam al-Bukhari da shi ya ce sallah da rigar da aka yi ta a ƙasar Sham mura'atan lil lafz hadis saboda ya lura lafazin hadisin haka yazo ba da haka ba da sai ce babin sallah da tufafin da aka yi a ƙasar kafirai amma sai kula lafazin hadisin me yace ƙasar Sham shi ma sai ya tsaya a ƙasar Sham kenan kai ne za ka yi amfani da kwakwalwarka ka gane me yake nufi da ƙasar sham sai ce wa kana shamu izzaka dara kufri ƙasar sham a wannan lokaci ƙasar kafirci ce wa kad taqaddama fi babil masih ala al-khuffaini anna fi ba'd turuq hadith ghira anna al-jubba kanat sufan mun karanta a can baya a cikin wasu lafuza na hadisin aka ce ai wannan alkyabba ta kasance da wul aka yi ta wato wul haka kamar gashi gashi wa kanat min siyabin rum tana daga cikin tufafin kasar rum to tambayar da zaka ƙara rudewa kasar rum me ya hada ta da sham a ai kasar sham da rum tana karkashin ta ne wato ita sham in aka faɗi sham a da kamar yadda amunan ne arewacin najeriya in aka ce sokoto a da kaga kwantagora da naija da kebbi eh da zamfara da ita kanta sokoton duka ina ne duk sokoto ce a da to a da aka ce ƙasar sham za ka yi mamaki sai ka ji an ce idan kunciye wa malaman hadisi yawa da a duniya sai su tafi ƙasar sham ina suke zuwa ƙasar sham ɗin jordan suke tafiya amman suke tafiya to a yanzu amman jordan ai ba ta cikin sham saboda an gugutsura abubuwan ne don haka ƙasar rum a lokacin nan tana ƙarƙashin ƙasar sham ne mala yace wa wajhu dilala minhu annahu sallallahu alaihi wasallama labisaha wa lam yastafsil ya za a kafa hujja da wannan hadisi aka ce annabi ya sanya wannan riga ba tare da an yi wani bayani dalla dalla ba aka ce annabi ya sa ba ce annabi ya wanke ba ba ce annabi ya kaza ba kuma kasar da aka yi ta daga kasar kafirai ce sai ce warwaya an abi hanifa amma an ruwaito daga abi hanifa karahiyata salati fiha illa ba'da al-ghusli abu hanifa yace in dai riga ce daga kasar kafirai ko yadi ne daga kasar kafirai to makaruhi ne a yi sallah da shi har sai an wanke wa an malikin imamu malik ya ce in fa'ala in har musulmi ya sake ya sanya yadi ko riga da aka zo da ita daga ƙasar kafirai bai wanke ba yu'idu fil waqti sai ya sake wannan sallah idan da sauran lokaci to imam mai ahlari mai ce wa kullu i'adatin fil waqti fahiya fadila yace duk inda aka ce ka sake a mazhabin Imam Malik inda sauran lokaci mustahabbi ne ma'ana mazhabin Imam Malik anan ya fi na Abu Hanifa zafi to amma shi kuma Imam Bukhari mazhabin da ya dauka zaka zo ka ji ya fi goyon bayan mutulakar magana in dai aka zo da tufa daga kasar kafirai ya halatta kai tsaye ka sa ko ba a wanke ba matukar baka ga wata najasa ba akan haka Imam Bukhari ya kafe bari mu karanta hadisan zaka ji ko kuma ainihin asaran insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce maka daga nan zaka gane karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi zaka ga matsaloli da dama suna faruwa a yanzu sai ka ce ina hukuncin kaza tuni malamai sun bayyana Imam al-Bukhari ya ce wa qala al-Hasan al-Imam al-Hasan al-Basri ya ce fi siyabi game da tufafi yansu juhal majusi wanda ba majushe mai bautar wuta ko ba ma guje asalin wannan kalmar haka suka faɗa suka ce asalinta ba ma jushe ne sai bahaushe yake cewa ba ma guje maguzawa majushawa daga nan ne karanta rubuce-rubucen malam muhammad magili eh wani babban malami ne ba magarbe ya zo kano ya koyi hausa ba larabe ne zo ya koya hausa ya ta rubuce rubuce ya ringa kwakulo wasu kalmomi na hausa yana faɗin root ɗinsu cewa asali larabci ne ana muhammad magili ke ya ce lam yara biha ba'san alhassan albasari bai ga laifi akan haka ba to shi hassan ɗin ne ya faɗi kuma da ya tashi sai iltifati ko tajridi a cikin magana madadin ya ce ni ina ganin ba laifi ko sai ka ce wa qala alhasan fi siyabi yansujuhal majusi Hassanul Basri ya magana game da tufafin da ba majushe ya saƙa sai ce lam ya rabiha ba'asan madadin ya ce lam arabiha ba'asan baya ganin laifi akan haka ma'ana musulmi zai iya sawa ko kun gane jama'a wato bari ku ji jama'a a ayanul kuffar ana ɗaukan su tahira ne duk abin da ya zo daga kafiri ana ɗaukan shi tahiri ne sai in wani abu ya bayyana akasin haka akwai wata shekara muna matasa a ƙasar nan wata fitina ta so ta taso akan wasu matasa irin wannan suka ce wai inda ake yo manja a kudu arna ne suke yo manjan nan kuma su sun je sun ga arniya za ta je ta tsuguna ta je ta yi fitsari a tsaye tar jikinta diya watsu sannan ta dawo ta zo ta shigo cikin kwakwan manja tana tattakawa sai suka nemi kawo mana shakka game da manja da muke matsalar ita ce najasar fitsarin ta bayyana gare mu a ido da zarni ko da launi a'a to al'aslu tahara ku ban mu sha manjan na fata an gane idan al'amari bai bayyana gare ka ba kakkai kokalin kwakulo shi waɗannan su ne annabi ya kira almutanatti'una sai ya ce ala halakal mutanatti'un shine ana zaune lafiya sai ka ce jama'a e rigan nan da muke sawa kun san cewa audigar rigar sato ta ake yi to ni na je na yi bincike a kai to waye sa ka kai wannan binciken me fa'ida wannan binciken ka bar mutane su zauna lafiya to kwakulo abin da ba shi ya kwakulo kan shi ba shi ake kira tanatto a cikin addini haka siddan yanzu tabarmin nan muna yin sallah da su sai ka ce jama'a tabarmin nan asali da me ake yi ne an hana wannan a cikin addini amma akwai istifsarat na neman ilimi wannan neman ilimi ne kana son ka ji da me ake kaza dan ka karu da ilimi ba dan a faɗa maka ka ce to kun ga kaza kuma matsala galibin ka dubi matasa yanzu abubuwan da suke kenan amma ina cewa dalilin da ke taimakawa matasa yin haka ko shine rashin aikin yi da a ce za a samu wata makaranta jama'a a tattaro matasa da zaka je ka samu sun haɗu a gindin masallaci suna tsegumi sun haɗu a gindin mai shayi suna tsegumi a haɗu a zaunar da su a nabga musu hadda sahihul bukhari a ba su assignment a cikin takhrijin sunan abi dauda a ba su ayyuka game da ainihin ballagat na imamu malik a ce nan da kwana bakwai ku zo da amsa ba wanda zai zauna yana tsegumi saboda ba da lokacin tsegumin ma sai ya kwana uku ma bai canza rigar shi ba bai san bai canza ba ina fata an gane akwai lokacin da mashhur ya to da riga bai bai harami za a yi sallah rigar da ma irin wannan ce mai dan gajeren hannu haka sai ya sawo ta bai bai na ce lam yata na bai sheikh yace aish na ce asiyab mukallab yace subhanallah wallahi ma tanabbat yace yana cikin takhrijin hadisi ne kawai sai aka kira sallah sai biyo lift ya taho sai da ya sako har aka taho sahatul haram farfajiyar ka'aba bai lura bai bai rigar take ba takhrijiyar da kikan shi waɗannan malamai kenan to ina ustazai yanzu in ka tara su a ce a wuni ka zuba musu hadda ayoyi hamsin suna da lokacin da za su yi wata fitina to duk barin su empty ne haka shine yasa wannan yace na ji wani kaset wani malami ya ce kaza a ji a buga mana guda ɗari abin da ake so kai kai kokarin zama malamin da za ka yi producing kaset din Allah ya taimaka to jama'a kun deji sai ya ce to wannan asarin na al-Imam al-Hasan al-Basri ko al-Imam Nu'aym ibn Hammadin shine ya fitar da shi a cikin mashikashi da kuma al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba da isnadi sahihi وقال معمر معمر يتي رأيت الزهرية ناقة الإمام الزهري يلبس من ثياب اليمن yana sanya tufafin da aka yo daga ƙasar Yaman masu ni'a bilbauli masu biga bilbauli wadda aka rina ta da fitsari riga ce daga ƙasar Yaman an rina ta da fitsari kuma zuhur ya ce ma'amar ya ce ya ga zuhur yana ainihin sanya wannan rigar to me ma'anar wannan malamai sai da suka bayyana karara ibnu hajirin a nan cikin fatihul bari ya ce ko dai ya zama an ainihin rina ta da fitsari amma da aka zo sai da aka wanke ta zahiri rigar kirtani kenan ko kuma ba a wanke ta baɗin kuma yake sallah da ita domin fitsarin na dabbobi ne waɗanda fitsarin dabba kuma da ake cin namanta to hatta shi kanshi zuhuri ya tafi akan tsarkinsu wanda wannan magana daidai ce kenan mafita game da wannan ko dai riga ce aka rina ta da fitsarin mutane to ta iya yiwa ka tambaya ka ce me ya kai haka mewa wata fasaha tasu ce kun san sai ka yawo ƙasashen duniya za ka kalli abubuwa masu ɗimbin ban mamaki jama'a ka je ga fitsarin mutum ne ake yin wani abin da shi kashin mutum ne ake yin wani abin da shi to abin da ake cewa an rina riga da fitsari na mutum to zuhur ya zo yana sawa to sai malamai suka ce to ya nuna kenan an wanke ta kafin ya sa to in kuwa ba a wanke ba ya sa fa nan kuma sai a ce kenan fitsarin dabba ce da ya halatta a ci namanta kamar fitsarin saniya fitsarin raƙumi ko makamantan haka to ya halatta dan kayi sallah da wannan fitsarin a jika babu komai Allah ya taimaka wannan asarin nashi al-Imam Abdurrazzaq shine ya fitar da shi sai ya ce wa salla aliyun sayyidina ali kuma yayi sallah fi saubin da wani tufafi ghairu ghairu maqsurin wanda ba a wanke ba tufafi ne sabo wanda ba a wanke ba sai na Ali ya ainihin sallah da shi duk waɗannan maganganun ane maka ishara akan cewa riga ko tufafi da ta taho daga ƙasar kafirai idan ba najasa ta bayyana mu'ayyana a jikinta ba to ba lallai ne ka wanke ba sai dai in ka wanke ka ƙarawa abin armashi wasu na cewa to ai suna jin a jikin gwanjo yana wani wari wannan warin chemical ne wato wani sinadari ne da ake sawa don ya rike gwanjan daga riɓewa saboda wani gwanjan aka turo sai shekara biyu bai iso ba to me ya kamata ka ɗauka wannan kemil ɗin ka ɗauke shi abu ne wanda yake ghairu tahir sai ka ɗauke shi tahir na'am na'am na'am ya danganta wai kashin tun ake ba sai a je sai kuma a sussuke sai a yi takarda kuma takardar sai a zo a rubuta alkur'ani abin da za a ce shine menene ya bayyana a lokacin da za a rubuta hukuncin mun taɓa yoshi a karatuttukan baya da muke a garuruka kamar abuja da makamantansu kashin mutan garin ake zuwa a tattara a tafi da shi water board sai a je a matse shi sai a aje kashin gefe guda ruwan kashin kuma fa sai gyara shi sai sake dawowa ya shigo muku famfo sadda ya dawo din nan ya bayyana akwai najasa a jiki ya bayyana akwai wari ko karni tun da ya bayyana da tsarki sai ku yi hukunci da shi don haka yanzu wannan takardar ba za a dubi asali daga mai take ba sai a dubi akwai warin kashi a jiki akwai karnin kashi ko akwai kaza kaza babu to sai a ce kenan a zahiri ya halatta sai dai kuma ni in a fahimta ta da fatawa ta ce sai in ce to gaskiya saboda ihram alqur'ani to a nisanci rubuta alqur'ani da irin wannan takaddar saboda anan zai tashi kwatanta takaddar da suke rubuta alqur'ani da ita sai kwatanta ta da hasken fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya fito gare mu fuskar shi na haske kamar takaddar alqur'ani ashe ana samun takardar da tafi kowace asali ne da kyau da nagarta kamar fuskan manzon Allah zuwa rubuta alkur'ani na fata ne ba lokaci ya yi kwarai da kama saura na da lokaci ya kure sai dai jama'a muna gayya lacca za mu yi a ranar asabar mai zuwa a karfe tara na safe ko zuwa tara da rabi a ainihin masallacinmu na muciya in Allah